ko Allah ya turo mata wani ya ba ta labari kamar yadda wasu sun faɗa Allah ne ya turo mata mala'ika ya ba ta labari akan haka da yawa wasu sun yi magana akan haka da haka aka yi ta fafatawa a tsakanin malamai cewa to yanzu ya za a yanzu wannan matar ta zama annabiya kenan tunda an mata wahayi in mun ɗauki wannan fassara kenan wasu suka ce to ku kwantar da hankalinku imamul alusi a cikin tafsirinsa imamul alusi yana da wannan ra'ayi na cewa wa auhaina ila ummi musa mala'ika na musamman allah ya turo wa mahaifiyar annabi musa ta ba shi labarin waɗannan abubuwan da ƙur'ani ya faɗa sai ya ce amma wannan fa baya kore ijima'in da malamai suka yi cewa mahaifiyar annabi musa ba annabiya wace kenan malamai sun yi ijima'i babu wata mace annabiya kuma dan an yi mata wahayi suwan mala'ika ya yi wa mutum wahayi ya bashi labari baya nuna cewa kai tsaye shi annabi wannan duk duniya malaman da suke yi utaddu bihim ana irga sabaninsu cewa a matsayin sabani ne me dalilin ku gashi an turo mata da annabi an turo mata afwan an turo mata da mala'ika ya bata labari ɗauki ɗanki da kika haifa kakki bari fir'auna ya yanka shi sashi a akwati lullube shi rufe shi ɗora shi akan teku ya tafi Allah kuma zai dawo miki da shi kuma za a sashe zama annabi yanzu duk wannan abun ba annabi ya bane suka ce to ai ba wani abu ne ba kowa ai ana iya aiko mala'ika zuwa wajen wani ma ba annabi ba alhamdulillah ma'ana Allah cikin tsarinsa bai ce iya annabawa kadai iya annabawa kadai ne zan turo ha mala'ika zuwa gare su ba zan iya turo mala'ika zuwa wurin wani wanda ba annabi ba shikenan Allah yana iya yi a yanzu ba mun karanta ba cewa manzo Allah sallallahu ya ce a hadisi mutum idan ya tafi ziyara zai je gurin dan uwansa ko ya ma faru ne annabi ke ba da labari wanda zai je gurin dan uwansa ziyara sai mala'ika sai tsaye da shi sai tambaye shi kai me zai kai ka yace zan je gaishe shi ne akwai wani abu ne da zai baka yace a'a kana neman wani abu ne a kun yi wani alkawari ne a kasuwanci ne a kawai don Allah za ka je ce eh ce to a sanar da kai Allah ya ce a sanar da kai Allah ya yafe ma zunubanka gaba daya yanzu wani annabi ne ba annabi ba ne kenan Allah yana iya turo mala'ika zuwa wajen wani ba annabi ba hadisin bukhari da aka kawo mana isar mutanen nan wani ya zo da sifar kuturu wani ya zo da sifar makaho wani ya zo da sifar kaza kaga ai hadisi ne mai tsawo ya rikide ya zama kamar kuturu ya rikide ya zama kamar makaho ya rikide ya zama kamar kaza kaga abin da ya mu'amala da waɗannan mutane ai zuwa ga wasu mutane aka turo to annabawa ne ba annabawa ba ne to yanzu anan sai mu gamsu cewa ba mu da matsala wa auhaina ila ummi musa an ardaehi in mun dauki cewa wahayin ilhama ne alhamdulillah in mun dauki cewa an tariqil manami ne alhamdulillah in ma mun dauka cewa an tariqi irsal malakun ilaiha ne tura mata wato mala'ika ne to eh an yadda an tura mata mala'ika din amma kuma ba annabi a wace me dalilin mu to in kun ce ita annabiya ne to sauran duk wanda aka tura mai mala'ika zama annabi o'o da aka wa auhaina ila ummi musa an arzihi Allah dai yayi wahayi zuwa ga ummi musa kuma an gaya muku wani irin wahayi ne ko kamar yadda malamai suke sabani wannan wahayi yaushe aka yi kafin ta haife shi ne ko bayan ta haife shi ha kafin ta haife shi ko bayan ta haife shi wasu malamai suka ce kafin ta haife shi Allah ya ce mata gashi in kin haifi ɗan nan karki zake shi su yanka shi ga abin da zaki wasu kuma suka ce sai da ta haihu ta shiga cikin tsoro ya za ta yi sai Allah ya turo aka yi mata wahayi an arzihi wannan mufassira ne wato anan ki shayar da shi an ce wala ta khafi wala ta zan alkhawf anan alkhawf nafsiyya tsoro na rai da yake ya tarin insan kowane mutum zai ji tsoro yanzu ni ina ina jin tsoro zan iya tsorata ni dan adam ne kai ma an yi maka wani abu za a iya tsoratar da kai ko ba ka bane kowane mutum akwai alkhawfu alladhi ya'tari kulla insan tsoro da yake iya zuwa kowane mutum har annaba suna tsoro yanzu ko annabi Musa da ya ga matsafan fir'auna sun saki ba ni sunan shi sun saki maciji ba ya dan ji tsoro ba Allah ya ce karka ji tsoro لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى سي الحزن damuwa da bacin rai shi ma wannan za a yi bata maka rai kai fushi ko annabi ma yana bacin rai an yi masa laifi a gida ya ji ba daɗi an bata masa rai matansa sun bata masa rai ya kaurace musu wata guda ina fata ana fahimta mahaifiyar annabi Musa ta ɗauki cikinsa a lokacin da fir'auna yana yanka ‘ya'ya maza lokacin da ta haife shi malam matuƙar fir'auna ya ji labarin matuƙar fir'auna ya ji labarin wata mace ta haifi ɗa namiji ce wallahi sai ya sha wuka wato malam ina maimaita maka wannan dan ka gane cewa fir'auna azzalimi ne malam fir'auna bai yi ba yanka da wuka jariri a sa wuka a yanke shi wai saboda mai wai saboda mulkinsa abu na biyu ka yi a hankali da mai mulki a kan mulkinsa ya kubuce masa ba abin da bai zai maka ba ka bi hankali ba ka bi hankali kuma karka shiga gonan mai mulki kauce ka rabu da shi waɗannan mutane da kake gani allah kiyaye ko bai yi ba wani ɗan barandansa zai yi wani wani abu ne sananne a rubuce a cikin ilimi duk wanda yake da wata kujera yake da wani matsayi ko wani rawani ko na abu ka daina fitowa kana jayayya da shi karara akan abin da ke kai dai kai abin da za ka yi amma wallahi zai iya rufe ido ya yi komai gashi nan muna gani a tarihi masu mulki mai basu ba akan wannan kujerar tasa mulki kai ne kake ganin ta a banza su wani gani yake yi fa ina shi yasa ka roƙi Allah Allah ya maka da sannu sannu kuma Allah ya jarabe ka da abin da ba za ka yi wani fa malam dan wato kawai dan kanzagi ne fa akan mulkin wani fa wani fa sai ya fadi ya mutu ko baka lura ba ba fa shi yake mulkin ba wani ne yake mulkin amma wallahi malam in ta kama zai iya faduwa ya mutu saboda kawai an taba mulkin wani to ballantana shi mai mulkin wannan ta sa ake cewa kullum masu mulki ya kamata a haɗa su da ƙur'ani a haɗa su da hadisi a rinka karantar da su tauhidi a rinka karantar da su ƙaddara a rinka karantar da su tunawa da Allah qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir kuma wannan yana nuna Allah yana iya ba kowa mulki duba shaidanci irin na fir'auna amma Allah ya bashi mai mulki mugu mara kirki amma kuma mai mulki ne kenan ba ruwan Allah ko mai tsoron Allah zai iya mulkaka wanda ma ba mai tsoron Allah ba zai iya mulkaka tsari ne na rayuwa in kun yi sakaci kuka bari wane mulke ku in kun yi kokari ku mulka in ba ku ko ku yi ko ba ku yi ba sai an mulke ku sai sa gwanda ku shiga ma ku yi da jikinku ku ku samu ku wabci abin da za ku wabta ku ci rabanku kafin wani ya zo ya karba a bi hankali fa don haka fir'auna ya yi mulki ya yi abin da ya ga dama ya yi abin da ya ga dama ya kashe maza malam in ban da mai mulki ba malam in ban da mulki ba malam in ban da karfin gwamnati ba yanzu akwai wani dan adam da zai ce duk wata mace in ta haifi ɗan namiji a sa wuka a yanka shi kuma malam kowa ya haƙura shi gadai ba in kai bore ka ce baka yadda ba sai a hada da kai kai ma a yanka ka kai malam mutanen nan sun ga wulakanci mace Allah Allah take Allah sa ba namiji za ta haifa ba gudun ya'ya maza ake saboda me kina haifan sa malam ana ba da tarihi in sun haifa matan da kansu suke daukan ya'yan su kai suna kuka zai yanka wai ka san wannan duk shimfiɗa ne na kada Allah ya kawo annabi Musa ya ka gani amma sai da Allah ya kawo shi duk abin da Allah ya kaddara zai faru wallahi wata dabara ka ko hikimarka wallahi wallahi bata isa ta kautar ba da haka karkace za ka yi faɗa da Allah kana bata kanka lokaci subhanallah ta ji tsoro da ta ɗau cikin nan tana ce to to to lokacin da ta haifi annan Musa aka ce ta firgita ta tsorata ta shiga damuwa yanzu wannan dan yanka shi za a yi to anan ne Allah ya mata ilhama din da kudurarsa da ikonsa kuma Allah ya zartar da sarautarsa ya ce fa'iza khifti alaihi aimin fir'auna in kin ji tsoronsa daga sharrin fir'auna da hashiyatu fir'auna kada su kashe miki ɗa kamar yadda kama katalu ghairahu min abna'i bani isra'ila kamar yadda fir'auna ya kashe wani annabi musa cikin 'ya'yan bani isra'ila kin ji tsoron haka fa alqihi fil yammi dauke shi ki jefa cikin kogi shine al yammu wannan kogin zance mafi inganci malamai suka ce naharun nil ne wanda naharun nil din har yanzu yana na a misra duk da ka je kasar masar ka ce akai ka ziyara akwai jirage ma ana yawo da mutum a ɗan lila ka a ciki na harunnin je ki wullar da shi a ciki me yasa aka ce da shi bahar saboda yana da faɗi duk ruwan da yake babba ne ana ce bahar kogi litisa'i duk da kuma akan ce da wato in an ce bahar kogi ruwa ne wanda yake bai da daɗi ba a iya shansa kamar yanzu ruwan teku baya a sha duk yawansa in ka sha ma zai iya illata ka wannan sai dai kifi ya sha wala ta khafi wala ta hazani kar ki ji tsoro wai wani abin ki zai samu musa wala ta hazani kar ki bakin cikin rabuwa da ɗanki yana ƙarƙashin tahtari ayatina wa himayatina ƙarƙashin kulawarmu ai duk wanda Allah ya kiyaye shi ya kare shi fala khawfa alaihi wala huzna wanda Allah ya kiyaye shi wanda Allah ya kare shi ai ba tsoro ai ba firgici ya Allah ka kare mu Allah kuma ka tsare mu sai Allah ya ce inna radduhu ilayki za mu dawo miki da shi kuma za mu sanya cikin manzanni wannan ta'lilun ne linnahi anil khawf wal huzn kuma da bishara gare ta ita maman annabi Musa wannan dan bakin jefa shi a kogi ba to Allah sai ya dawo miki da shi zauna kawai ba ma wannan ba kya ji shi ya zama annaban Allah Allahu akbar malam muje ka kai ni wajen gindin rubu'in nan muje a
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين
Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce, Faltaƙatahu alu fir'auna, iltaƙata yaltaƙitu iltiƙatan tsintuwa. Al'iltiƙat shine a tsinci abu a ɗauki abu alu fir'auna mutanen fir'auna jama'ar gidansa a a yan fadarsa a a iyalinsa Allah ce ya kuna lahum aduwwan wa hazana alhali zai zama maki gare su kuma ya zama abun bacin rai gare su kuma wallahi haka din al-iltiqatu shine wujudu shay samun wani abu والحصول عليه ka kai ga abun min gairi kasdin wala talab ba nufi ba nema kwatsam kana tafiya kawai sai ka tsanci zinari iltiqat shine faltaqata yaltaqitu to a suwaye ali fir'auna in mun zo dalla dalla sojojin fir'auna ali fir'auna mabiyan fir'auna su ne alu fir'auna wanda kawai suka tsinto wannan akwati wanda aka sa annabi Musa a ciki suna tsintan akwatin yana kan ruwa suka ɗauko shi a wata riwaya kace fir'auna yana kan kujerar mulki suka kawo wa fir'auna suna murna a shaida ne a ciki kalmar wahazana liyakuna lahum aduwan wahazana bitahrik akan ce huzn ko hazan shine naqidus surur kishiyar farin ciki duk abin da ba farin ciki ba shine hazan akan ce hazinahu al'amr wa ahzanahu ay ja'alahu hazinan liyakuna wannan din lamul aqiba ne da lamul sayrura a wajen malaman nahwu shikenan yayin da suka tsince shi wannan tsintuwa ta dan zai zama a ƙarshe zai zama maki ne gare su kuma abun bakin ciki kuma hakan ya faru Musa annabi Musa makiyinsu ne su ma makiyinsa ne makiyansa ne sannan sun shiga damuwa akan annabi Musa kuma ba su isa su kashe shi ba wannan liyakuna din lamul aqiba ake ce da ita lamul aqiba ko lamul sayrura wa sayrura saboda saboda su sun dauke shi ne dan farin ciki da jin daɗi dan matar annabi na matar fir'auna tace la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidha walada kar ku kashe shi zai mana amfani ko mu rike shi a matsayin da su kam ai sun rike shi ne a matsayin dan gida su ji dadi amma da yake lamul aqiba da lamul sayrura fa kana aqibatul amru wa sara al amru sara musa aduwan wa hadanan lahuma sai zama makiyi ne gare ta da matar da kuma shi fir'auna wasu suka ce lam din lamun ta'lil ne ba lamul aqiba wa sayrura ba hay anna Allah ta'ala sakhara bi mashi'atihi wa iradatihi fir'auna wa alahu liltiqat Musa li yaj'alahu lahum aduwan wa hazana Allah ya sa sun tsince shi ne dan ya zama dan ya bai da shi makiyin su sannan kuma abun bakin ciki gare su kamar Allah yana nufin qaddarna alaihim mun qaddara musu iltiqatahu bi hikmatina wa iradatina a dole muka sa da hikimar mu dambanin farmu suka tsince shi abinda zai zama makiyinsu san min kalba ka ya akula ba wa karanka nama ya ci ya koshi ya kiba kuma ya zo cinye ka le kuna lahum aduwan ma'azara wannan ne fassar da imam ibn kasir yayi a cikin tafsirinsa da haka dai annabi musa ya zama makiyi gare su kuma ya zama abun bakin ciki gare su ba yanda za su yi liyakuna lahum aduwan wa hazana Allah ya ce inna fir'auna wa hamana lalle da fir'auna da hamana da junuda kuma rundunonin su gaba daya kanu khati'ina wato sun kasance masu kuskure shikenan mahaifiyar annabi Musa ta yi abin da aka ce ta yi na wahayi da ake mata ta sanya annabi Musa a cikin akwati ta wullar da shi a cikin kogi a lokacin ba ta san ya zama ba zama annabin ba yana jariri fir'auna ya tsince shi kuma ga abin da ya dawo ƙarshe Allah ya ƙaddara da shi za a fafata amma sha Allahu kana wa lam sha lam yakun sai Allah ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma ya da fir'auna da hamana da rundunar su gaba daya ai sun zama masu kuskure sun yi kuskure sun dauki abin da zai zama matsala a gare su mutum ya dauki maciji a cikin akwati ya je sassare shi murtakibina lil khati'ati allati hiya dhanbul azim sun yi zunubi mai girma a rayuwarsu kuma sun yi zunubi mai girma ta hanyar kokarin kashe annabi Musa da kuma da'awarsa to sai me ya faru mana وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك haka لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا haka إن كادت لتبدي به لولا أغربقنا على قلبها لتكون من المؤمنين ana kawo shi ana kawo shi fir'auna daman in an kawo kashewa yake ya ce a kawo ka sai matarsa ta yi magana kaga daga nan za ka gane matan masu mulki fa suna da ƙarfi a gidajensu ko ba ka ganewa ne na'am Ma- ka duba ƙarfin mulkin fir'auna a ga- waye ya isa a garin nan ya hana shi ya yanka ya yanka wani ma ma- malam ka duba matarsa hajiya ai koi hajiya afwan afwan afwan la taqtulu malam da mulkinta da isarta ta ce kar ku kashe shi kar a kashe shi a kyale shi a sa'an yamfa'ana wannan yaron da sannu zai iya mana amfani hajiya kin manta fir'auna ya ce a yanka an an samu shi wannan dan tana da interest a kansa ina sansa da haka kar- kar a kashe shi zai mana amfani kuma gaskiya ta yi musu Ah, ba zai amfani ba a haba malam aunar ta khida walada ko bari ma ma rike shi a matsayin ɗa kaji fa dan Allah kuna kashe 'ya'yan mutane amma ga ɗan tsuntuwa kun ɗauka za ku mai da shi da ma'ana duk kowa ɗanta ba ɗanta ba ne ɗan wuka ne wannan shi ne ɗanku ko ƙwarai kuwa ɗanku ai ƙwarai kuwa ɗanku mai amfani Allahu akbar Allah ya ce ba su sani ba wahum la yash'urun ashe mahaifiyar annabi Musa tana kallo tana ji tana gidan wasu ka ce labari aka kai mata aka ce ga wani yaro fa an zanto shi ya yake kaza kaza ta yi shiru shakurbinki shiru sura sai ta nuna mana cewa kamar yadda aka yi wannan tsintuwa wa asbaha fuadu ummi musa fariga mata fir'auna ga shawarar ta kar a kashe shi zai zama da ko zai mana amfani bayan an tawullar da shi bayan an tsinto shi kuma ta samu labarin irin abin da mata fir'auna ta faɗa kawai malam sai ta ji ta wato wato tana cikin yalwar zuciya ba kunci shine farega ba ta da wani damuwa farigan min kulli shay'in min umuri duniya illa Musa komai ba wani damuwa kawai ita abin da ya dame ta danta Musa kawai Imam Mujahid da Ibn Abbas da Sayyid bin Jubair da Al-Hasan Basri haka suka faɗa wa asbaha fuadi ummi Musa fariga ai in an ce farik abu ya zama empty zuciyar ta empty ba abin da take tunani a duniya in ban da me in ban da tunanin danta in kadat la tubdi bihi saura kiras ta bayyana wannan sha'anin danta ta ta kasa hakura ta nuna danta ne fa danta ne laula an rabatna ala qalbi hada ba dan mun daure zuciyarta ba ma'ana kauye a gidan duk ta gigice ana magana a kashe shi ne ko kar a kashe shi a kashe shi ne ko kar a kashe shi ita kawai ta manta komai a duniya wa asbaha fuadu ummi musa fariga in kadat la tubdi bihi saura ka dan ta bayyana shine tubdi bihi tubdi daga badar shay'u ne yabdu abu ya bayyana idza zahara ko yana bayyana zuhuran wadihan bihi ana nufin ai Musa din a dawo mata da shi kar ku kashe shi ku dawo min da kayana dana ne farigan min kulli shay siwa tafkir fi amri masirihi tunani take ya makomar dana saura kaɗan ta bayyana in ya so in kashe ta za a kashe ta amma wallahi malam ta ita gaya wa fir'auna cewa ɗanta ne saboda tunaninta kuma da hangen nesa yau mahaifiyar annabi shi malam laula arzabatna ala qalbiha muka tabbatar da zuciyarta muka karfafe ta kar ta bayyana kalmar arrabtu ashaddu wat taqwiyatu lishay' ka ɗaure abu ka ƙarfafe shi litakuna min almu'minin dan ta zama cikin wato masu imani da Allah tabaraka wa ta'ala ku yi haƙuri bari mu tsaya anan wa qalat li ukhtihi qussi fa basurat bihi an junubin wa hum la yashurun ko sai Allah ya bayani cewa mahaifiyar annabi Musa sai ta yi wani abu sai ta cewa yar uwarsa mana kaga ashe bata iya shirin ba sai da ta danyi wani abu ko yare ki malaman tafsir suka ce lam taskut ummu musa ba'da an alimat biltiqati ali fir'auna lahu bal qalat li ukhti musa ashe yana da yar uwa shi annabi musa a lokacin yana jaririn akwai yar uwarsa wanda ita wannan matar da ta haifi annabi Musa ita ta haifi wannan yayar annabi Musa zaka ci usihi ka san me ma'anar usihi ki bibiyan mun labarin sa ki ga yaya ina za a kai shi me ake ciki shine usihi ana nufin an tattabi'i atharahu wa khabarahu wa ma ala ilaihi amrahu ki bi min diddigin labarinsa duk inda aka kai shi je ki ga ina za a kai shi a larabci akan ce kassa fulanun asara fulan fa huwa yaqsuhu idza wato tabi'ahu ko idza tatabba'ahu bibiyar mutum kamar ka ce wa me kake bin diddigi na ne mani me kake sa min ido shine qussihi dan فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون abin da ake nufi faƙasar ukt musa atharahu ita yar uwar annabi musa din ta bi diddigin labarin yaya annabi musa yake sai ta ganshi gashi an ajiye shi a gidan gashi ga ta ma ke ɗanki yana gidan ba su kashe shi ba eh an junub fabasurat bihi an junubin sai ta ga annabi Musa gashi a gefe an ajiye shi yana lullube amma fa da ta zo sai ta ƙi ita ƴar uwar tasa sai ta ƙi ta nuna shi yaron take nema yau ai malam gidan iyayen fa nan Musa din fa a gidan fa Fir'auna ne fa yanzu ka ji har kanwarsa ake ba da labari irin ta shiga dakunan gidan Fir'auna tana dudduba an yanka ɗan ko ba a yanka shi ba fa basurat bihi fa take kawai sai gashi yaron ta ganshi da ta shiga ɗaki amma ba ta yadda ta nuna a gidan fir'aunan cewa tana neman ƙarinta ba ne ba ta yadda ma aka gane matar da ta haife shi a gidan fir'aunan take ba kai wannan batan basira ya isa وهم لا يشعرون to gashi mun zo tsakiya kuma lokaci ya zo mana insha Allah in mun sake dawowa za mu yi magana akan rubu'i wa haramna alaihi al-maradiya to wai tunda yaron na aka dauke shi aka ajiye shi annabi Musa to ya magana shayar da shi waye shayar da shi insha Allah ta'ala a cikin watan Januwari sabuwar shekara insha Allah za mu yi bayani ya aka yi aka shayar da annabi Musa daga yau muke rufe wannan tafsirin na ba da hutun sati biyu zuwa uku insha Allah litinin din farko a cikin watan Januwari za mu dawo ina da tafiya gobe za mu tafi ƙasar Kamaru insha Allah za mu je da'awa sun gayyace mu din shekara biyu ban samu zuwa ba wannan karan na ce to bari zan je sauke nauyi insha Allah so muna muku fata alkhairi Allah ya hada mu cikin alkhairin sa Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afwa insha Allah babu tambayoyi saboda kurewar lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh